أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjidu darul qur'an dake daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje dake wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da tarjamarsu da muke cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma da lokaci irin wannan yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja yau hijira na da shekara 1445 daidai da goma sha hudu ga watan shida na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta sha shida idan ka ɗauko ƙirgen surorin alƙur'ani mai girma daga kanta zuwa nan wannan sura ita ce suratun nahal karatu ya tsaye da mu a aya mai namba ta saba'in da hudu yau za mu tashi aya mai namba ta saba'in da biyar a wannan sura mai albarka suratun nahal wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin ita wannan sura mai albarka alar mafaɗin Allah ta'ala da yake cewa zaraban lahun matsala na abdan mamaluke
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله تعالى yake cewa daraballahu mathalan ga wani misali Allah da kansa zai bugawa mutane shi a matsayinmu na bayinsa halittunsa wanda yake da iko a kanmu na gudanar da rayuwarmu na a yi ko kar a yi a tashi ko kar a tashi a tafi ko kar a tafi a rayu ko kar a rayu duka suna ga Allah Allah shi ne mamallakin wannan kuma bai bema wa kowa dama daga cikin bayinsa ba wajen tasarrufi wajen al'amura na rayuwar bayi gaba ɗaya kuma shi Allah iya da iko ya buga misalai da dukkan abin da ya su domin ya kusantowa da mutane ma'ana a gane shi waye kuma in ya tashi buga misalinsa ga mutane baya jin kunya iya buga misali domin ma'ana ta matso kusa ga bayi wajen fahimtarta da kuma ƙudirita a zuciya da kuma aikata ta da gabai Allah yana buga wannan misali ne game da mushirikai masu tarayya da Allah masu jingina masa kishiyoyi to sai yake ƙara buga misalai domin al'amarin ya ƙara fita fili kowa ya gani sai Allah ta'ala yake cewa daraba Allahu mathalan Allah ta'ala yana buga muku misali daraba din fi'ili madhi ne Allahu kuma shine matsayin fa'il mathalan kuma shine mafa'ulun bihi Allah ta'ala yana buga muku misali ya abdan mamaluka wani bawa da aka mallake shi an ce abdan mamalukan tamizi ne mamalukan din a bambanta bawa da kuma ɗa mai yanci an gane ko tunda kowa bawa ne daga cikin bayin Allah to amma da aka ce abdan mamaluka bawan da wani ya mallake shi daga cikin mutane wanda yake da ikon ya yi tasarrufi gare shi ya sa shi ko hana shi ya sa shi aikin ƙarfi ko ya 'yanta shi ko abin da ya kama da wannan wannan shi ne a bawa wanda yake mamalukan an mallake shi to Allah ta'ala yana bugawa mutane misali ga shi abdan mamaluka bawa ne wanda aka mallake shi shine yake sifa tumayyizu wata siffa ce da take mayyaze shi ga wanda ba shi ba min al-hur daga da da abd ne abdullah shi kuma bawa abdullahi ne amma mamaluk bawan Allah ne amma da wani ya mallake shi sai Allah ke cewa la yakdiru ala shay'in shi bawan da aka mallake shi bashi da iko akan komai in dai bawa an mallake shi to bashi da iko akan komai duk abin da zai yi sai da ikon mai gidansa sai da izinin mai gidansa li adami mulkihi domin shi hatta kansa ma bai mulka ba ana fahimta to ga misalin na farko kenan bawa da aka mallake shi za a iya sai da shi za a iya bautar da shi za a yantar da shi da kuma wani misalin wa marrazaqnahu minna rizqan hasana da kuma wanda Allah ya masa arziki daga cikinmu arziki mai kyau ma'ana ɗa mai ‘yanci mai arziki mai walwala wanda yake da hurriya yake da ‘yanci fahuwa yin fiƙo minu sirran wa jihara shi wannan bawa mai ‘yanci da Allah ta'ala ya ‘yanta shi masa arziki to zai iya ciyarwa da dukiyarsa sirran wa jihara a ɓoye ko a fili ai ya tasarrafa fihi kaife sha arzikin da Allah ya masa zai iya tasarrufi da arzikin ya iya juya shi kaife ya sha duk inda ya so sai Allah ce hali ya tawuya ne matsala da shi wancan bawa hali ya tawun ana ganewa da shi wancan bawa da aka mallake shi ba shi da ikon komai da wannan da Allah ta'ala sanya shi bawa ne mai arziki mai yanci zai iya ba da dukiyarsa ya tasarrufin dukiyarsa duk lokacin da ya so yanzu waɗannan mutane guda biyu za su daidaitu halestawun ai al'abid al'abdul ajiz walhurul mutasarrif da bawa gajiyayye wanda sai an sashi sai an hana shi da ɗako mai ‘yanci wanda iya da ‘yanci ba ƙarƙashin ikon kowa yake daga cikin mutane sai Allah ce halestawuna fi daraja wa rafa'a wa shirf shin za a zama to daidai a wajen darajarsu da ƙimarsu da ɗaukakarsu za a zama to ɗaya ma annahum kulluhum ibadullah dukkaninsu bayin Allah ne ishtaraku fil ubudiyya lillah sun haɗu duka wajen yi wa Allah bauta amma farafa ba'dahum bil hurriya wal gina wa an sai Allah ya ɗaukaka su da yanci shine hurriya wal gina da wadata wa adalla ba'dan bil ubudiyya ta hata jinsihim kuma sai Allah ya kaskantar da wansu su zamto bayi a ƙarƙashin jinsin mutane irinsu kuna fahimtar misali yanzu ko da kar a je ga da yanzu da ba kasuwar bayi ta ƙare Allah da kansa ya toshe wannan layin yanzu ba wani bawa da zaka ce an mallake shi babu sai dai talaka mara yanci ana fahimta yanzu mutumin da yake birsin an kama shi da laifi har ya kai ga an sa shi a birsin yanzu a kwatanta shi da wanda yake gari lafiyar sakalo ko turma ba a masa ai misalin ba zai yi ba shi iyacin ko ban ɗaki zai ji he da sani he an sanar ba shi da ikon komai sai da iko da izini kuma sai ana tsaye a kansa ana fahimta kai kuma za ka iya fitowa ka tafi ko'ina a lokacin da ka so duk inda ka so za ka iya bugawa kai tafiyarka yadda wanda yake gidan birsin da wanda yake da ‘yanci kamar mu alhamdulillah za a kwatanta rayuwar da mu da su ba zai kwatantu ba to kwara-kwara ma wanda yake gidan birsan akan bawa akan wanda da ake mallakarsa a matsayin bawa ana fahimta to sai Allah ya ce da shi bawa mai yanci mutum mai yanci da kuma bawa da aka mallake shi za su taba zama ɗaya da mutumin da Allah ya mai arziki zai iya ciyarwa ya bayar ya kyautar da wanda shi ko mallakarsa aka yi za su iya zama daidai da mutumin da Allah ya daga darajarsa da kima sai mai arziki da mutumin da yake rayuwa karkashin wani sai ya so ya tayi sai ya so ya zauna shine Allah kike hal yastawun za zama to daya to duk wannan misalin inda Allah yake so ya kai mu shine yanzu da Allah subhanahu wataala da wanda za a ce masa za a je a bashi haƙƙi daga cikin haƙƙin Allah ta'ala za su daidaita ai ba za su daidaita ba yadda Allah subhanahu wataala alqadir alhayyul qayyum za kwatanta ikon Allah da mulkin Allah da kudurar Allah da ta gunki ko da ta boka ko da ta matsafi za a kwatanta mulkin Allah da wannan ai ba zai yi ba kaga Allah sai ya matso da misalin kusa da mu domin mu gane to in dai har bawa ba shi da yanci ka daidaita shi da mutum mai yanci to ba yanda za a yi ka ɗau haƙƙin Allah ka biya wani kuma ya dace ba zai yi ba ana fahimtar wannan wannan shine misalin da Allah ta'ala yake so ya buga mana fa iza kana al-jinsul wahid la yastawi afraduhu mala yake cewa jinsin mu daya da mutum mai yanci da bawa duk jinsin mu daya da dan kurkuku da wanda yake fili a waje da yanci duk jinsin mu daya kuma jinsi ɗaya muke ba to yanda Allah ya bambanta a cikin jinsi ɗayan ga bambancin daraja da yanci ana fahimta to wajibi ne kuma iya daga cikin min babi aula akan ka bambanta Allah da halittunsa Allah ya sha bambanta ko'ina da dukkan abin da ya halitta matsayin bawansa ana gane ko Allah ta'ala shi ne ba abin da za ka iya kwatanta shi da Allah babu shi Allah ta'ala babu abin da za ka iya siffanta shi ko kwatanta shi da Allah ba zai yi ba to shi ne Allah ta'ala ke ce halistawun shin waɗannan za su daidaitu amsa shi ne la sai Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ga misali na kuma son kusan kowa ya gane sai Allah ta'ala ya gode wa kansa sai ke cewa bal aktharuhum la ya'lam da yawa daga cikin mutane musamman masu bautar gumaka masu ta'ammuli da bokaye masu zuwa gun yan tsafi da yan duba da yan damfara da masu yarda da irin duk abin da ake hada Allah da wani su yarda da wannan to Allah ta'ala ya ce da yawa daga cikin mutane masu irin wannan ba su da ilimi duk mai zuwa gun boka jahili ne mai ta'ammali da matsafa mai binne-binne da kulle-kulle da ɗaukan cewa zai iya yin abin da Allah bai so ba to Allah ya buga masayi da su gaba ɗaya ba su da ilimi ba su da ilimin addini suna cikin jahilan mutane bal aktharuhum la ya'lamu kaifa yaqisuna al-umur bil ashiya'iha ta ya za kwatanta al'amura da kishiyoyin su a fayaqauna fil jahl fi dalalati al-ba'id duk wanda yake wa Allah kishiya in jimalan to babu shakka ya fada cikin bata bata ko malaisanci kuma iya cikin jahilci jahilcin da bashi da kama Allah ta'ala laisa ka mislihi shay'un ba abin da zaka iya buga masa da sadama in Allah ya ce iya da ido iya gani to ka yadda iya gani abin da ake bukata kai imani idan Allah ya siffanta kansa da mai magana ne ka amince ka amunta kai imani mai magana ne amma dukkan sirra Allah ba wanda za a kwatanta ta da ita cikin halittarsa ba zai ba yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah yake ba su labari lokacin da annabi musa alaihi salam allah ya kira shi za su yi munajaci da shi lokacin da allah yake cewa yawa musa allah ya kira annabi musa alaihi salam annabi musa yake cewa dukkan sassan jikinsa hatta ƙofofin gashin jikinsa ya ji wannan kiran da allah ya ta yan yatsu ta ƙofofin gashi ta kai ta kunne ta ido ta hanci ba inda bai ji kiran ba domin a nuna ma kiran Allah ya sha bamban da kiran dan adam ana fahimta kai ba ma kiran Allah ba tsawar mala'ika sai ta halakar da al'umma ta ma sha halakarwa akwai mutanen da Allah ya halakar da su da tsawar mala'ika mala'ika ne kuma ba wanda daga cikin bayin Allah to ina kuma ga Allah subhanahu wataala to saboda ka ba yanda za a kwatanta Allah da halittunsa ba zai yi ba wannan iya cikin zalunci mafi girma a ce mutum ya yarda da boka iya yarda da magana boka ya yadda da matsafi iya aiki da matsafa ya yadda da gunki da shirka to ne zalunci mafi girma domin kana yi wa Allah kishiya kana hada Allah da abin da bai dace ba dukkanin halittu bayin Allah ne mulkin Allah ne kuma karkashin gudanarwa Allah su ana fahimta kuma shi bokan nan shi kansa bai isa amfana wa kansa komai ba bai isa ba wallahi ana fahimta ballantana ya amfana wa yadda za ka jojon bokan da ya shahara da ake ta safa da marwa agunsa ka ce da Allah ka zo kai tambaya za ka yi wa boka da Allah ya wushi a wace shekara zai mutu zai iya faɗa ma wala bai isa ba kaga a shekar ya yake yake nan duk abin da zai faɗa ma za a yi gobe za a yi jibi wallahi ƙarya yake tun da ran da zai mutu ma bai sani ba gobe me zai faru wallahi bai sani ba in an jima me zai faru wallahi bai sani ba ba shi da iko akan wannan ana fahimtar wannan a hankalce ma hankali mai kyau zai nuna mace abokan ƙarya yake idan ka je gunsa da neman mulki shi ba ya san mulkin ne wa ya ƙi a ce ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa to don me shi za ka je gunsa nema kuma shi yi wa kansa ma in kuɗi kake nema shi ba ya san kuɗin ne hasali kuɗi ma za ka ba shi ma wannan sun dabarin ya karɓa kuma kuma yi ma abin da za ka samu kuɗi a hankalci hankali zai da wannan hankali ba zai da wannan ba ana fahimta shi ne Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamu da yawan su dai ba su da ilimi suna cikin aiki na jahilci yasa suke ta'amuli da bokai da yan tsafi na'am ayata gaban
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ga wani misali na biyu inji Allah shine kawo wawun din wawul aqaf ne domin ka ka ka hada magana da waccan ta baya din ga wani misali na biyu zai zo ba gane wancan ba to ga wani yasa ake son method of teaching ko in ka bi wannan hanyar ba a gane ba sai ka dawo ta wannan hanyar domin Allah da kansa iya wannan in ya bi da ku ta wata hanya ya ga kamar ba ku gane ba sai ya sake dawowa ta wata hanyar to ga misali na biyu inji Allah wa daraba Allah masalan ga wani misalin Allah ta'ala zai buga da kansa yace rajulaini wa an su mutane ne guda biyu ahaduhuma abkam ɗayan kurma ne bebe wanda beji bai magana ana ganewa bai iya magana kuma baya jin komai la yaqdiru ala shay'in ba shi da ikon komai baya ji baya magana li'annahu la yafhamu wa la yufhimu bai fahimtar komai kuma ba iya fahimtar da shi komai ba abin da ya sani haka yake kawai an fahimci wannan sai Allah ya ce wa huwa kallun ala maulahu kuma duk da kurma ne bebe ne beji bai magana to ya zama nauyi akan mai gidansa shine sakil ala maulahu ya zama nauyi dole in zai in za a tafi in za a yi tafiya sai an mai jagora ana fahimta ba za a yi nisa da shi ba ba zai ba abin da zai iya sai abin da aka nuna masa kaga ya zama kallun ya zama sakil ala maulahu an fahimta sai Allah ta'ala yake cewa a aina ma yuwajjihu duk inda aka fuskantar da shi to la ya'ti bi khair ba zai taba zuwa da wani alkhairi ba duk inda aka kai shi aka fuskantar da shi to sai an ji an dawo da shi ma ko gida bai iya dawowa sai maliki cewa hadha masalul kafir to wannan kamar misalin kafiri ne kai kafiri ya shiga hukuma kaga abu kamu ne la yakdiru ala shay wa huwa kallun ala maulahu shi abkam ne kurma ne bibi ne an fahimta sannan kuma la yaqdiru ala shay'in ba abin da zai yi ba shi da ikon komai ba ya fahimtar komai a cikin ɗimuwa yake kuma kamar mutum ne ke zaune da ka shi yasa cikin suratul mulki Allah ta'ala yake cewa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah ta'ala ke ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada yanzu mutumin da yake tafiya taka yake tafiya akan fiskarsa ahada shine mafi shiriya amman yamshi sawiya ko mutumin da yake tafiya a miƙe a daidaice wanda yake kan tafarki madaidaici ya waye waye yafi shiriya kaga mutum da kafafunsa a sama kansa a ƙar kaga mutum kuma normal iya tafiya irin ta mutane masu hankali to waye mai shiri waye shiriya ce ai mai tafiya irin ta mutane wanda yake tafiya kan sawayensa wannan babu shakka shine mai hankali kuma shine shiriye to sai Allah ke kwatanta kafiri kamar da kai yake tafiya to kaga in dai kana gane misalin Allah wanda yake kawo cikin alkur'ani to me abin sha'awa ga kafiri ko me abin sha'awa ga mutumin da yake tafiya da ka me abin sha'awa ga mutumin da Allah yake ce masa abuka la yaqdiru ala shay me abin sha'awa kansa yasa imamu ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya masa rahama idan ya ga kafiri zai wuce ta inda yake sai ya rufe idansa kawai ya rinsa idansa sai kafirin ya wuce sai ya bude idansa sai almajiran suke tambayarsa akar mukallau yanzu kallon kafiri ma ba kyau ne iya cin abin da aka haramta ce a'a yanzu ni mutumin da ya ce baya son manzan Allah baya son alkur'ani to kuma ni me zan kalla a cikin sa ko me abin da zan kalla a cikin sa haka imam Muhammad ya faɗa in dai mutum ya ce baya son manzan Allah baya son musulunci bai son alkur'ani to me abin kallo a gunsa me abin shawa a gunsa to ina ga matasan miyau da suke sawa kansu sunan arna don sha'awar bal da sporting na bal da ƙwallon ƙafa da wani wasanni na yahudawa ka dinga laƙaba wa kanka sunan arne don kana son sa kana sha'awar su to ga irin yadda Allah yake misalta arne da kafi da ka yake tafiye beji be gani bai fahimtar komai ba abin da yake ganewa haka Allah ta'ala yake buga mana misali ana fahimta wa huwa kallun ala maula sai Allah ya ce gashi nauyi kan mai gidansa sai Allah ta'ala yake cewa duk inda aka juya shi baya zuwa da alkhairi hal yastawi huwa yanzu shi wannan abkam din wanda bai fahimtar komai kuma mai tafiya kan kansa kafafunsa suna sama yanzu shi wannan zai daidai wa man ya'mur bil adl da mutumin da yake umarni da ai adalci shi dai na farko mai hankali ne mai imani ne har ma ya samu damar yin wa'azi da kuma ayi umarni da abin da Allah ta'ala yake so yanzu kwatanta shi da wannan da wancan ai ba zai yi ba an gane ko huwa natiqun nafi'ul linnas shi allazi ya'muru bil adl shine natiq wanda yake magana aji kage ya ce baman da kurma bebe wanda bai yi magana ana fahimta nafi'ul linnas wanda kuma yake amfanar da mutane kaga ya sha bamban da la yaqdiru ala shay'in ya sha bamban da allazi yamshi mukibban ala wajhihi wanda yake tafiya kife akan fiskarsa duk wannan ya sha babban da su ana ganewa to sai Allah yake siffanta mai imani kamar shine mai magana mai nudi na alkhairi wanda al'umma suke amfanuwa da shi haisu ya amuru bihi yayin da yake da umarni ayi adalci wa yahuthu alai kuma yake kwadaitarwa da ayi adalci ayi gaskiya wa huwa ala siratin mustaqim kuma gashi dadin dadawa iyakan tafarki madidici ay tariqun mustaqim iyakan hanya madidiciya yayin da wancan da wannan za zama daidai ba za zama daidai ba sai malik ya cewa huwa thani almu'min to wannan na biyun shine mai imani allazi ya'muru bil adl shine annadi'u nafi'u linnas wanda yake furici kuma yake amfanar da mutane zai daidai da abu kamu la yaqdiru ala shay'in ai ba za su taba zama daidai ba misalin ba zai haɗu ba to Allah yake nufin wancan na farko shine kafiri wannan na biyu kuma shine mai imani la yastawiyani fil qima wash sharaf Allah yace ba za ka taba kwatanta su wajen kimar su da daukakar su wal makana da ko matsayin su inda nasagun mutane ana fahimta ma annahuma abasharan tare dukkan su biyan mutane ne itaraka fil bashariyah sun yi tarayya kowa ɗan adam ne kowa ɗan adam ne amma wabtara kafi ba zai siffar amma sun rabu sun sha bamban a wa'an siffofi wa kaifal hal baina khaliq wal makalukai to in dai har tsakanin na ɗaya da na biyu akwai bambanci ba za ka taɓa daidaita su ba to yaya misalin yake tsakanin Allah mahalicci da abin halitta ku kaga misali shine mafi ɗaukaka mafi girma ana fahimtar wannan duk Allah iya buga mana misali ne akan shirka da mushirkai ko boka da bokanci ana fahimta ko gunki da masu bautar gumaka duk Allah iya buga misali tunda a cikin mu ma akwai irin wannan bambancin tazara mai nisa wanda kowa ya san ba haɗi ba zai haɗu ba to ina kuma ya Allah wanda shine mahalicin komai shine ubangijin komai wanda kowa da komai karkashinsa suke ina ya shi kuma ka hada shi da wani a cikin halittunsa ai shi ne wannan misalin ya nisa ya nisa ta shi ne kama ya haihata haihata ai ba'uda ba'uda a misalin ya yi nisa ya yi nisa ana fahimta wannan shi ne kamar misalin da Allah ta'ala ke cewa masalul fariƙai ne kan la'ama مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Allah ce ga wani misalin nan cikin suratul hudin alaihi salam masalul fariqai misalin wa'ansu jama'u guda biyu kal a'ma kaman misalin makahu an gane ko wal asam da kurma bebi mara magana wal basiri da kuma ga wani mai gani was sami'a da ko mai ji can makaho marar ji nan kuma mai gani mai ji hal ya sauya ne matsala wannan matsalan za ka yi za ka yi haɗa su ga dai wani kurma ne makaho ne wannan kuma gashi mai ji mai mai gani ne misalin zai yiwu ba zai yiwu ba to kaga shi nan makaho kurma to kafiri kenan albasiri as-sami' mai ji mai gani shine mumini to Allah ce halin sauya ne matsala afala tadhakkaru me yasa ba ku wa'azantuwa ne ta yaya ba za ku wa'azantu ba kaga anan masu cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya suna cikin kuskure kenan ba yanda za ka haɗa mumini da kafiri ba zai yi ba tunda ƙasar a cakuɗa ake ko ba gaba ne ƙasa ɗaya amma mutane kowa daban-daban a fanaji alil musulmi na kal mujrimi na ai ba zai yi ba ya za ka sanya musulmi ka ce kamar mujrimi yake ba zai yi ba mai cewa Allah uku ne za ka haɗa da mai cewa Allahu ahad ba zai yi ba ana fahimta wannan dukkan misalai ne Allah ta'ala yake bugawa da kansa saboda haka ba za su taɓa daidaituwa ba shi ne Allah ta'ala yake cewa a wahuwa ala siratin mustaƙi ma da yake cewa ba da an zaraba Allahu matsalai ne bayan Allah ta'ala da kansa ya buga wannan misali guda biyu ƙara na fihi ma bayan wa aini muktalifai Allah ya ƙara na misalin wa'ansu nau'o'in mutane guda biyu wanda suke da bambanci wa junansu fi ba'adhi sifati a cikin wa'ansu fofi fi jinsin wahidin kuma ga cikin jinsi guda ɗaya فإنه ذكر ما آه ما يفوت به تعالى kuma shi Allah da malaiki ta Allah zai ambaci abinda Allah yake banta da shi ya bambanta da shi cikin bayinsa gaba daya cikin duk abinda Allah ya ta'ala ya halitta sai Allah ya faɗo wata sufa wanda shi kadai ne yake da wannan sufa kuma ya sani min ihadati ilmi bi ashiya yayin da Allah ta'ala ilimin sa ya kewaye komai wa kamalu qudratihi ala arada kuma Allah ta'ala shi ne yake da iko na zartarwa a kan abin da ya su zartarwa tana ga Allah kai ɗan adam ba ka da iko a kan komai ba kana zaunan nan in Allah ya cikin ikonsa da ƙaddarawa sai ƙaddara ba za ka ƙara tashi ba wala ba za ka tashi ba sai dai daga nan duk inda za a margina da kai a margina da kai haka har kwanan kai ƙari in Allah ya ƙaddara cewa ba ka iya tashi wallahi ba za ka tashi ba ana fahimtar wannan in Allah ya ce ka shiga gida ba za ka fito ba wala sai dai a fito da kai wannan kowa daga cikinmu kuma hakan za ta faru a kai shi in Allah ya so a lokacin da ya so kaga dan adam bawa ne ba shi da irada ba shi da mashi'a shi yasa wani mai hikima daga cikin malamai yake cewa mutum ka hankalta a matsayinka na musulmi har ma ka samu damar zuwa gun Allah ya ce annabi ya ce ka ƙara nutsuwa ka fahimci wannan rayuwar ya ce a matsayinka na mai hankali da haka ke jiwa ka ji saƙon Allah to duk mutumin da ka sani a duniyar nan to da ba yake tafiya ba ba ya gani gabansa kamar mutum ne juya yana tafiya da baya da baya wala ta rayuwar haka take yanzu wa ya san abin da za a yi gobe gobe ce a gabanmu ko a bayan mu take eh gobe a gabanmu take ko to kaga ba ba ma ganin gaban mu kenan ba ma gobe ba yanzu bayan sallar isha nan kafin a tayi da karatun nan wai san abin da zai faru ba wanda ya sani amma zaka iya ba da labarin jiya shekaran jiya satin da ya wuce watan da ya wuce shekaran da ya shura da zaka iya ba da labari kaga bayan ka ne yake kallo ba gaban gaba kenan kuma gaban tafiya kake yi ba a tsaye kake ba zaka iya fadawa rami wani abin zaka iya kai mai kai halaka ka duk baka sani ba to ka yi wa kanka wannan hisabi tafiya kake amma baka san me zai faru gobe ba kaga wajibi ne kai taka tsantsan da wannan rayuwa ka san inda zaka sa kafarka ka san inda zaka dauki ka san me zaka faɗa ka san me zaka ji ka san a ina zaka zauna ka san a ina ne bi halatta ka zauna ba ka san waye halatta kai abota da shi waye bi halatta ba wannan shine amfanin hankali in kuma ka fahimci rayuwar haka take to haka ya kamata kai wa kanka ana fahimtar wannan wannan shine abin da Allah ta'ala yake buga mana misali mu gane to Allah ta'ala shine ke da iko da ilimi akan komai kuma shine ke zartar da abun da ya so akan kowa daga cikin bayansa sai Allah ta'ala ya ce ولله غيب السماوات والأرض mm.
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب مم.
إن الله على كل شيء قدير Allah ta'ala ke cewa walillahi ghaibus samawati wal ard Allah ta'ala shine mamallakin gaibi na sammai da ƙasa lam din ta farko lamu tamlik ce ta biyu kuma lam lafazul jalala ce ana fahimta a kamar ka ce Allah shine ya mallaki dukkan wani koyayyen abu a sammai da ƙasa wannan lam din iya nuna mallakar Allah ne duk abin da ya buya ballantana kuma abin da yake fili Allah shi ne mamallakin fai da ɓoye ana fahimta shi ne walillahi ghaibu samawati wal ard Allah ne ya mallaki dukkan ɓoyayyen abu a sammai da ƙasai shi ne malaki cewa aya alima ma gaba fihima Allah shi ne mafi sani kan abin da ya ɓuye a cikin sammai da ƙasai amma kai baka sani ba ni ban sani ba sai abin da Allah ya so ka sani kawai shi kenan amma abin da ya ɓuya a ƙasa Allah ne kawai ya san yawansa ya san suwaye suwaye abin da ya ɓuya a samai Allah ne kaɗai ya san yawansu wa ma ya alamu junu da rabbi ka illa huwa ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai shi ba wanda ya san sai shi ana fahimta kaga duk ilimin mai ilimi ko profesa ne akan ina da ina da ina to dan wani ilimi kaɗan Allah ya fahimtar da shi kawai abin da ya ɓuya ɓuya a garin a gare shi ya fi yawa duk iliminka ko na addini ne ko na rayuwa ne ko na kimiyya ne ko na wane ne to abin da Allah ya so ne ko ya dan bude ma ka gano amma abin da ya rufe ba ba ka gano bai fi yawa ana fahimtar wannan to sai ma yake cewa ai alima ma gaba fihi ma wanda Allah ta'ala ne mafi sani kan abin da ya kuye cikin samai da kasai wa khafiya anil makhluqin kuma abin da ya kuye din ya koyewa ma bayi bayi ba su sani ba an gane ko wa ma amru sa'a sai Allah ta'ala ke cewa shi al'amarin alkiyama bai zamto ba a sa'a shi ne alkiyama ke illa kalim hilbasa ita wannan kiyamar da ƙorani yake ba mu labarinta sai Allah ta'ala ke cewa kun ga kiyaman nan da wahala a yi tafiya mai nisa ƙorani sai kaji magana ta zaki dawowa sai ce wallahi kwatankwacin kamar ka rufe ido ka bude ne illa kalim hilbasari au huwa akarab ko ya ma fi kusa akan rufe ido da budewa la haula wala quwwata illa billah shi yasa a wani gun Allah ta'ala ke ta la ta'atikum illa bakta ita kiyamar ba za ta zo muku ba sai fujatan يسألونك عن الساعة أيان مرساها مم.
قل إنما علمها عند ربي na'am لا يجليها لوقتها إلا هو na'am ثقلت في السماوات والأرض mm.
لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها Mm.
قل إنما علمها عند الله Mm.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ta'ala ke ce yas'alunaka anis sa'a suna tambayar ka game da yaushe ne alkiyama ayyana mursaha yaushe ne abko wata ne yaushe za ta tsaya yaushe ne lokacinta sai Allah ta'ala ke cewa qul inna ma ilmuha inda rabbi ya rasulullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallam ka ce musu ilimin sanin yaushe ne alkiyama iyagun ubangijinka iyagun Allah kenan Allah ne kadai ya san yaushe kiyama za ta tsaya a Allah ta'ala ke cewa la yujalliha li waqtiha illa huwa ba wanda Allah ya yaye wa sanin lokacin da sai shine kawai ya sani ba wanda Allah ya fahimtar ya sanar da yaushe kiyama za ta tsaya sai Allah illa huwa sai shi thaqulat fis samawati wal ard ya nauyaya a budewa mutane su san yaushe kiyama za ta tsaya samai da kasai ba za su iya dauka ba ba za su iya dauka ba Allah ya ce la ta'atikum illa bakta ita wannan kiyamar ba za ta zo muku face kwatsam ba zato ba tsammani shine bakta shi yasa a wani hadisin manzon Allah yake cewa kiyaman nan ka kwatanta kaman yanzu ne wani iya kasuwa wani iya gona wani iya office wani iya gidan sharholiya wani iya doka kwallon kafa wani iya gun karatu wani iya jan baki wani iya fassarawa ko to haka la tatikum illa bagta haka za ta zo ba ba wai sai an shirya ba wallahi da ka san mutuwa ko haka kiyama za ta zo ka san dai mutuwa ba a shirya mata ko kwatsam zaka ji wani ya faɗi ya mutu haka wani ya faɗi ya mutu to Allah ya ce kiyamar ma haka za ta zo wani ya daga kofin giya zai sha wani ya kama hannun wata yarinya wanda ba halal dinsa ba wani ya keɓe wani ya yi suru wani ya yi hasada wani ya ɗaga waya zai yi gulma wani ya yi waye duka haka za ta zo ba kuma manzan Allah ya ce yi bu asulin maru alama mata alai ɗan adam a kan abin da ya mutu aka za a tafi shi duk abin da ka mutu kansa a wannan abin za a tashe ka ya sa abin manzan Allah ya ƙara fito da shi fili wani lokaci wani bawan Allah an je aikin hajji iyakan taguwarsa iya ɗawafi sai ya faɗo da ya faɗo sai wannan raƙuma ta taka shi da ta taka shi Allah ya karɓa rayuwarsa sai mutu sai maza Allah ce a cikin wannan haramin nasa ku je ku binne shi amma kar ku lullube kansa dama duk mutumin da ya mutu ya aikin haji kansa a buɗe yake ba a rufe masa kansa a haka za a binne shi sai manzon Allah ke cewa yub'asu mulabbiyan yawmal qiyamah idan alkiyama ta yi zai tashi ya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka yace a kiyama da wannan zai tashi domin akan ta mutu ai to duk mutumin da ya mutu akan abu akan sa zai tashi a gobe alkiyama yub'asul mar'u alama matarai yasa kai kokarin tattalin rayuwarka a gun aikin alkhairi kar kai da ka biya sharholiya lokaci a rayuwarka idan ka sake kaddararka ta mutuwa ta zo kan wannan to wallahi da ita zaka tashi in dan ihun balle ka mutu a can to kai ma ka san da abin da zaka tashi in sai yan wane yan wane ne ka mutu a wannan ihun sai wane sai wane to da wannan zaka tashi ana fahimta in karatun qur'ani ne aikin ga in istighfari ne ayyan ka mutu ko yawan sallah ko yawan zumunci to akan sa zaka tashi ko neman abinci wajen neman halal ka fadi ka mutu akan wannan zaka tashi ana fahimta ya samu ita ka tsantsan da rayuwar nan kar ka ware wani lokacin sharhuliya ko shakatawa a rayuwarka baka da wannan lokacin ba ka da shi wallahi tunda mutuwar nan za ta iya zuwa ma a kowane lokaci kowane lokaci fa kowane sakan Allah in yaso zai iya kiran ka gadafi to wani lokacin sharholiya gare ka wani lokacin meke kafa gare ka wani lokacin sakewa gare ka kullun ka dinga tanaji kana taka tsantsan yasa lokacin da Allah ya saukar da aqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun cewa mutane kiyama ta kusa hisabinsu ya zo dab da su amma fi gabla ma'aridun suna cikin imuwa daga fala wani sahabi iya kuman zan Allah wannan aya ta sauka ya taho zai zo gida sai ga wani iya kokarin tone dangar gidansa iya gyarawa iya kafa a tankar dibino iya yi wa gidansa danga iya kewayewa sai ce wane ya kama sunansa ya ce har lokacin gyara wani dangar gidan gare ka yanzu bayan na ta wajen manzan Allah Allah ya ce ikitar balin nasa yi sabo ina lokacin gyara danga Allah ya ce kiyama hisabin biya kusa danga fi yake gyara ba wani ofis yake ginawa ba ba wata filaza yake ginawa ba ba wani estate yake ginawa ba a danga yake gyarawa kada ga tsiraicinsa da na iyalinsa ba amma sahibi ke ce ina haka wannan lokacin ka koma ga Allah Allah ya ce kiyama ta kusa to ina ga mu yanzu wani fa lokacin shaholiya gare ku lokacin shakatawa iya da majalisar shakatawa an gane kullum akwai wannan lokacin awa biyu uku za a ji a yi sharholiya a mori a sha abin sha a kirawo matan da za a kirawo a yi abin da za a yi kowane lokacin shakatawa ne suna da wannan lokacin a can cikin ungoyi wanda mutanen kirki a galibiya ba sa zuwa ku ana ganewa wani kuma duk wata iya da lokacin holewa zai fita wani gari da ya shakata wani duk weekend zai fita wa aji a shakata a hole to ka sani Allah ya ce ba ma mutuwa ba kiyamar ma la'atatikum illa bakta ba za ta zo muku ba sai kwatsam ba zato ba tsammani ba shiri haka Allah ya ce kiyamar za ta zo yas'alunaka suna tambayar ka dai game da kiyama ka annaka hafiyun anha kamar kai ilimin ka ya kewaye da ita kamar ka san me zai faru yaushe ne sai Allah ce qul innama ilmuha indallah kace musu ilimin sanin alkiyama iya ga Allah walakin aksaran nasi la ya'lamu amma mafi yawa daga cikin mutane ba su da ilimin haka yasa a hadisin Umar dan Khattab hadisin Jibril manzon Allah ke cewa mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il shi mai tambayar kai wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba ana fahimta iya cikin dama alagaibubiyatul khams iya cikin gaibi guda biyar wanda Allah ne kadai ya san su hatta annabawa ma Allah bai bude musu wannan gaibi sun sani ba daga ciki akwai yaushe alkiyama za ta tsaya a wace rana a wani lokaci amma ko manzon Allah Allah ya faɗa masa alamominta ana gane ko ya faɗa alamominta akwai alamominta ƙanana akwai manya ana fahimta wannan manzon Allah Allah ya sanar da shi kuma ya sanar da shi ranar da kiyama za ta tsaya ya sace kiyama ranar juma'a za ta tsaya ita ce ranar da aka halarci annabi adam ita ce ranar da Allah ya sauko da shi daga aljanna zuwa dandanin ƙasa kuma ya ce la taqumu sa'a illa yawmul juma'a kiyama ba za ta tsaya ba sai irin wannan yini da juma'a yata yasa hadisi ya tabbata an ce idan yinin juma'a ya zo to kowace dabba kowace halitta takatsantsan take yi ba za ta fidda tsammani wannan yinin juma'ar ba shi bai da kiyama har sai rana ta fada amma manzo da ce illa sakalai sai mutun da aljan koyi mu ne muke dimuru muke bankawar mu kawai amma a tatinkiyar gidanka ragon gidanka idan juma'a ta zo la su yallu iya ganin kamar ita ce ta ƙarshe manzo ce dan adam ne kawai da aljani ba sa kula da wannan ana fahimta walakin na akasarar nasi la alamu Allah ya ce da yawa daga cikin mutane ba su sani ba yasa yake cewa walillahi ghaibu samawati wal ardi ma amru sa'a illa kalamihi al basari aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai in ka ji ya ce kalamihi al basari aw huwa aqrab to Allah iya da iko akan wannan ba irin aikin gaba ne ana fahimta ku duba duk irin kwamacalar da aka yi a duniya tun daga lokacin annabi adam har a mutu to Allah ya ce lokacin da zai ɗauka wajen yi wa mutane hisabi kamar daga safe ne zuwa lokacin walha an gama duk kacan yadda aka yi a wadanda duniya kai ba mamu ba har dabbobi sai Allah ya musu hisabi tunda mazala ce dabba mai kaho da ta soke marar kaho sai ubangiji ya halittarwa marar kahon kaho a ranar alkiyama an ce ta ramatun kureta dabbobi ma sai Allah ya musu hisabi mutane kaf sai Allah ya mana hisabi ba wanda zai tafi da haƙƙin wani kowa sai an matse shi an tatse shi akan haƙƙin da yake wanda ba nasa bai amayar da shi ana fahimta za ka yi mamaki za a ce za ka biya eh za ka biya mana za ka biya amma biyan ba da naira ba ne ba da dala ba ne biyan da za ka yi alkiyama shi ne da ladanka da ka aikata aikin alkairi ladan salloli ladan azumi ladan zakka ladan aikin haji duk kuma lafiyayyu karɓaɓɓu wanda Allah ya karɓa sun kai tudun mun tsira to da su wallahi tallahi da su za a yi biyan bashi wanda ka zalunta a duniya in ma za ka yi kai da saninka ka fi ƙarfin wane e ka mallaki wane e kayewa wannan kaza duk za ka iya yi za ka iya yi duniya ce inna rabbaka labil mirsal amma wallahi tallahi in ka mutu da haƙƙin wani wallahi ba za ka je aljanna ba sai an tatse ka ana fahimtar wannan idan kayan biyan bashin ka ya ƙare ka zalunci mutane daban-daban daban ana ta ɗaukan aikinka na kirki na lada wanda ya zama lada za a ɗora a mizani kafin aje ɗora a mizani ana biyan bashi idan duk suka ƙare ba komai kuma ga wanda ka zalunta ba su ƙare ba sai manzan Allah ce kuma sai a dinga ɗebo zunubansu ana jibga ma ka zalunci wani eh baka da abin da za ka biya shi to iya da zunubi a yi ta ɗauko zunubansu a jibga maka kuma zaluncin karka ɗauka na kuɗi har zalunci da cin mutunci har zalunci na zub da jini har zalunci na ƙazafi da shari in dai ka mutu wanda kaiwa bai yafe ba ba wallahi sai an biya shi a lahira har ka zalunci matarka don kana ganin matarka ce ka zalunce ta ka ci bashin ta kaki biya don ka yi mijinta ne ta yi kiwo za ta siyar alayya ka kaɓe kuɗin kuma gaskiya ba ta yi adashenta ka lallaba ka kwace kuma ba baka ta yi ba kuma ka ƙi ka biya ta wallahi sai ka biya ta lahira sai ka biya ta Allah baya zalunci ana fahimtar wannan wannan kowa ya san shirin da zai yi ka sani ya sa manzan Allah ke cewa wallahi kun gan ku nan ku nemi ku sulhunta da junan ku tun kafin ku mutu in ka san ka ci dukiyar wane ka zalunci wane tun yanzu ka je ka ce dan Allah ka yafe ni ba da yanda zan yi ne biya ka wallahi dan Allah ka taimake ni ka yafe ni to manzan Allah ce dukkan ku ku yi wannan kafin ku mutu in kun mutu kun je gaban Allah sai ya hukunta ku amma a yanzu za ku iya yafe wa junanku za ka iya yafe mu zan iya yafe ma za mu iya daidaita za mu iya daidaitawa amma in an je gaban Allah magana ta ƙare ana fahimtar wannan Allah ta'ala yake cewa ka biya ta kudin ragwalai da gajigo yawwa karka tafi lahira da shi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala iya da iko akan komai na'am aya ta gaba
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ta'ala yake cewa a bayan Allah ta'ala ya buga mana wancan misalai mun gane da kuma bayanin alkiyama sai Allah ta'ala ya zo yake sake buga wani misalin ko yake sanar da mu kan cewa kowa ga farkon sana farkon ka gashi nan in ma yanzu kana ji ka zama wani ka'isa kana takama da toro koto ga asalin ka nan inji Allah wallahu akhrajakum wannan fi'ilin sulasi ne mazidi kharaja shine fi'il madin an gane ko amma madhi ne sulasi ne mazidi sai aka sa masa alif na ziyada wallahu akhrajakum Allah shi ne ya fito da ku daga cikin mahaifanku mata akharaja kum kaga fitowar ma sai da Allah ya fito da kai an gane ku sun masabila yassara hanyar da zaka zo duniyar ma sai Allah ta'ala ya buɗa ma ya yassare ma sannan zaka zo duniyar yasa anan yace akharajakum min butuni ummahatikum shine cikin ikonsa da kaddararsa ya fito da ku daga cikin daga cikin cikkon cikkunan mahaifanku mata sai Allah ke cewa la ta'alamu na shai'a ba abin da kuka sani haka Allah ya ce ko yau ka zama furofesa ne amma a lokacin da Allah ya sa ka zo duniya Allah ya ce ba abin da ka sani jahili ne ɗifgaggen jahili ba abin da ka sani la ta'alamu na shai'a ba abin da ka sani ji Allah aljumlatu hal ai a lokacin halin ba abin da ka sani ba abin da ka sani ba abin da ka mallaka haka Allah ya fito da kai tinkinka ko sililin zare babu a jikinka haka ka fito tsirara ba ka da komai ko sun yi kimar wannan na faɗa muku yanda Allah ya fito da mu hakan to duk abin da za ka yi a duniya nan za ka wari shi ba abin da za ka koma da shi shi ne hikimar yanda ka zo ba komai wallahi haka za kuma lahira ba komai duk abin da ka tara duk abin da ka mallaka ana baka bar shi ana fahimta kuma in ka tara din ka tara din ka tara idan ka je lahiran sai Allah ma tambaya kan abin da ka tara ba abin da zaka tafi da shi lahira duk abin da ka samu a duniya dama na duniya anan zaka bar wasu kayansu kuma in halar ka samu fa ni'ima in ta hanyar haram ka samu to da wannan nauyin zaka je gaban Allah kuma sai ya hukunta ka kai shi akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ce ba abin da kuka sani wa ja'ala lakumus sam'a bayan kun zo duniya Allah ce sai ya makala muku na'urar ji kun san akwai bambanci tsakanin al-uzun da as-sam al-uzun shine fatar kunne wannan shine uzun ya samu a can kisasi yake cewa la'udna bil udhn wanda ya datsaya wani kunni shi ma a yanke masa kunni ana fahimta amma sam shine jin kun san kunne daban ji daban wani ya fi ka katon kunne ma amma baya ji na'urar jin daban yasa balagar alqur'ani Allah ya ce waja'alakum sama bi ce uzuna ba tunda ai da kunna aka haife ga ai ba sai da ka zo duniya aka liƙa ma kunnen ba da shi aka haife ka to amma Allah ya ce an halice ka da kunnan ka zo duniya amma baka ji sai da ka faɗo duniyarsa na Allah ya makala ma na'urar jin shi ya san a ina ya makala shi ya san waye turo ya makala amma ya faɗa haka kuma dole ka yadda waje alakum sam'a sannan sai ce wal absar haka ne ya sa muku na'urar gani shi ya sa ido shine al ayn kuma gani shine al basar can ma ya ce wal ayn bil ayn wajen kisasi idan ka soke wani ido a soke ma gani daban ido daban ana fahimta wani za ga idansa guru-guru kwala-kwala amma ba ya gani ko ba haka ba ne amma wani idansa ɗan fici-fici amma iya gani ya mafi ka gani to gani daban ido daban ya sai ce waje alakumu sam'a wal abasa sai da kuka zo gidan duniya sai Allah ya sama na'urar ji ya sama na'urar gani duk kyauta ce Allah ya ma bayan ka zo duniya da me za ka gode masa ka gode masa da mai ibada da kadai ta shi kadai kada ka mai shirka kada ka sabe shi ana fahimta waje alakum sama wal absar wal afaidata sai ce la'allakum tashkurun ya muku wannan ne ko da za ku zamto cikin masu godiya ga Allah Allah ka sanya mu cikin masu gode ma ya Allah ka gode wa Allah ta bangarorin da ya kamata ka gode masa idan ya ma dukiya ka bayar ka kyautar shine godiya ga Allah in ya ma dukiya idan ya ma ilimi ka bayar da ilimin ka koyar ka karantar idan ya baka tilawa ka dinga zazzaga tilawa irin ta arama shine godiya yasa wani malami yake cewa da duk mutanen duniya za su yi kyauta da abin da Allah ya ba su irin na malamai da an ji daɗi malami zai yi research na awa biyu amma wallahi in ya zo wajen karatu ba abin da zai rage duk zai ba ku an bayyana maganar wallahi duk zai juye muku shi ya muku shi amma wani an ce a taimaki addini a taimaki masallaci sai ga ya sa ido aljiyosa can ƙasa ƙasan zai ɗauko ƙarshen canjin tsaki-tsakiyar ma ba zai ɗauko ba ƙarshen canjin zai ɗauko ya baya kaga ashe da za a yi kyauta irin ta malamai iyaye mu malamai da an huta shi ko mai mulki godiyar da zai yi wa Allah ya yi adalci shi ne godiyar da zai yi wa Allah ya yi adalci ya ajiye abubuwa inda suka kamata ya ajiye su ba tare da bambanci ko son kai ba shi ne godiyar da mai mulki zai wa Allah mai dukiya ya bayar ya kyautar ya sadakar ya taimaki marayu ya taimaki gajiyayyu ya taimaki miskinai musamman a wannan lokacin da ake fama da rayuwa ya taimaki al'umma shi ne godiyar da zai wa Allah malamai su ba da ilimi shi ne godiya alaramomi su yi tilawa shi ne godiya ana fahimtar wannan shi ne da Allah kuma tashkurun Allah ta'ala iya so kowa ya gode masa ta hanyar da ya bashi kai kuma talaka ba kudin ba karatun ba komai ka zauna ka dinga alhamdulillah an gane ko shine godiyar da zaka yi wa Allah alhamdulillah ala kulli hal ana fahimtar wannan wannan shine abinda Allah ta'ala yake nema da mu duk irin wannan baiwa da kyauta da ya mana waja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun dai daga wani misali amma za mu tsaya akan sa insha Allah lokaci ana mana ishara yayi idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tashi kan aya ta 79 insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce bamu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bamu ikon guje mata muna ainihin wannan karatu muna alhini na rashi da aka yi wa ɗaya daga cikin ƴan uwanmu malam Umar Bishanu wanda iya ɗaya daga cikin jami'ai na wannan masallaci gashi kullum muna tare da shi shi ne mai shagon islamic medicine da yake tsallaken titin nan addasa allah ta'ala ya mata rasuwa a jiya wanda yau aka yi jana'iza ta bayan sallar juma'a nan ta yau muna addu'an allah ya ji kanta allah ya gafarta mata allah ya rahamta mata abin da ta bari na zuriya allah ya sanya musu albarka mijinta da sauran yan uwanta da mu gaba ɗaya allah ya ba mu haƙurin wannan rashi ita kuma allah ya yafe mata zunubanta da kusakuranta Allah ta'ala ya sanya ta cikin ahalil janna da mu gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka amsa mana wannan da dukkan rashe-rashen da aka yi a nan unguwar ma akwai wani bawan Allah shi ma mai gadi maƙotanmu ne ɗan wancan garin ne titi can wajen kurɓa shi ma ana ci masa alan guburu shi ma jiya da daddare wajen sha biyun dare Allah ya masa rasa shi ba muna addu'an Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa da sauran musulmai duka waɗanda Allah ya sa labarin mu ya labarin su ya zo da wanda ma bai zo ba duka mana adon Allah ya yafe musu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani akwai dattijo da muke zama da shi kullun kawo wanda iya daidai zaman wannan bawan Allah dattijo fari wanda darasin mu lara laraba da juma'a duka muna tare da shi to shi ma bai da lafiya an sanar da mu ba shi da lafiya saboda kamar sashi a don Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa Allah ya saka fara yake akwai dan sama da muke tare da shi anan malam Yahaya saboda ka shi ma a muna yi masa don Allah ta'ala ya kara masa albarka mahaifin nasa kuma Allah ta'ala ya ba shi lafiya da sauran masu bukatu daban-daban akwai masu bukatun addu'o'in neman jari da neman lafiya da neman aure maza da mata da masu neman kasuwa da ba da jari da neman aiki da neman karatu da neman sa'ad jarabawa da sauransu dai duka Allah muna tawassuli da wannan yini mai albarka da wannan dare na arfa daren yinin arfa Allah ta'ala ka amsa mana adoyin mu ya Allah Allah domin darajar wannan kwanuka da wannan yini da muke cikinsa da wannan dare da zamu shiga Allah mana tawassuli ka amsa mana addu'o'inmu ya Allah ya Allah duk abin da muka roke ka na alkhairi Allah ka amsa mana duk abin da muka roke ka na tsari ya Allah ta'ala ka tsare mu da shi gaba daya Allah ka bamu da mana mai albarka Allah ka bamu da mana mai albarka Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah wannan kuncin rayuwa da matsi da ake ciki Allah ka kama na ƙarshen sai Allah Allah wannan tsada da ake fama da ita Allah ta'ala kama na ƙarshen ta Allah ka sauƙaƙa wa kowa daga cikin bayanka ya Allah Allah ka yassare wa kowa ya Allah wannan sallar da za a yi jibi Allah ka yassare wa kowa wanda Allah baka ba su abin yanka ba Allah ka hore musu Allah ka yassare wa kowa abin da yanka na layya Allah wanda baka hore musu ba cikin kaddararka Allah ka hakurkutar da su kuma Allah ka tunatar da wanda suka yi su ba su domin su ne aula akan an a ba su wanda ba su yi ba ya Allah Allah ka taimake mu ka agaza mana Allah ramma Allah ya biya maka bukatu kana alheri abinda ka sa a gaba agon Allah na bukatu Allah ka biya abinda ake tsoron faruwarsu Allah ta'ala ka tsare yan midiyar mu Allah ya amshi addu'o'insu da bukatunsu duka da ibadunsu ya biya musu bukatunsu na alkhairi kwamitin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya musu jagoranci datta wannan unguwa su Alhaji Malam Dr. Tijjani Alhaji Bukari mai tirare da ainihin Alhaji Muhammad Dan Fulani da Alhaji bai ba daya wanda kake ba mu labarin sa eh da dayan wani kana faɗa mishi yawa alhaji hassan da sauransu dai da sauransu da yawa da yawa wanda lokaci ba zai ba mu ambatansu ba da su daga tarjijani allah ta'ala ya musu albarka duka da mu duka duk mahalarta wannan tafsiri mana adon allah ta'ala ya biya bukatunmu na alkhairi ya samu yi lafiya mu gama lafiya mai wannan gida wanda ya asasa wannan masallaci sanata dan jin goje allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi abubuwan da yake yi na alkhairi allah ya amsa masa abubuwan da yake neman tsari akun allah ya tsare shi da mu gaba daya ainihin abin da zai aikata in ba alkhairi bane Allah ka fahimtar da shi ko ka ba shi ikon daina waye Allah ya ti masa Allah ka ƙara mata lafiya iyalansa da suka gama gidan gaskiya kamar Hajiya Yalo Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata iyalansa da suke tare da su yanzu Allah ya musu albarka Allah ya ba su ikon taimakon addini da sauran al'umma gaba daya na'am eh to kar a yi tallafo yawa akwai sanarwa da za ka yi ta sallar idi da za mu yi a doma da masallacin umina hawa ranar lahadi karfe bakwai na safe akwai ɗaya daga cikin yan kwamitin wannan masallaci babban mu'azzam ya ce a nema wa yan uwa addu'o'i mu nemi addu'a yan uwa da mu gaba ɗaya ya fara wani kasuwanci akan Allah ta'ala ya sa mai albarka ciki to muna addu'a da shi din da wanda ma suka fara ba mu sani ba da wanda muka sani duka da masu yi Allah ya sanya masu albarka kowa a harkarsa ta neman abinci Allah ya sanya masa albarka Allah ya buɗa wa kowa cikin harkokinsa Allah ya sanya mana albarka ya rabbal alamin Allah ta'ala ka taimake mu ka sa ai wannan hidima ta sallar lafiya a gama lafiya yan uwanmu da suka tafi aikin haji Allah ya dade su lafiya Allah ya ba su ikon yin haji karɓaɓɓiya addu'o'in su da namu duka Allah ya karɓa mana ibadun su da namu duka Allah ya karɓa mana akwai azumi gobe gobe asabar haka ne ko eh na maimaita gobe asabar akwai azumin rana arba'in Allah ya kai mu ga wanda Allah ta'ala ya bashi iko da mu da iyalan mu duka mu niyyar tashi da wannan azumi kuma a yawaita addu'o'i a yin gobe in ma zaka samu dama kai wani dan karamin itikafi kai shamu awa ɗaya awa biyu ka kebance kanka ka dinga faɗa wa Allah bukatocinka domin gobe ranar karɓar addu'a ce ranar karɓar addu'a ce mu dage da faɗa Allah bukatocinmu a gobe ranar arfa rana ce mafi girma akan dukkan ranakun shekara gaba daya Allah ya ba mu ikon wannan azumi kuma Allah ya karba mana Allah ya ba mu ikon yin addu'o'i kuma Allah ya karba mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته